الله ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد أنوا ما ستارم البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Barkan mu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin albarka na Litinin daren Talata uku da wata na Zulqa'ada hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 44 wanda ya dace da 22 da wata na biyar watan Mayu miladiya 2023 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatun littafin Adda'u wad-Dawa. Al-Jawab al-Kafi liman sa'ala 'an ad-dawa' ash-shafi wallafar al-Imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya alayhi rahmatullahi ta'ala wanda muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin mitarin albarka na alfurqan da yake wannan ungon mai tarin albarka wanda kuma wannan shine darasi na 12 a cikin jerin darussan da muke gabatarwa a wannan majalisin mai tarin albarka muna nan akan zancen da malam yake muna cewa al'amurra ba sa yiwa wato sai game sai da abin da ya shafi dalilai al'asbab sai da sababba ababe suna samuwa ne ko suna suna faruwa ne ta dalilin sababin abun kafin ya faru sannan kuma yana mana bayanin alaƙar addu'a da kuma sababin alaƙar addu'a da ƙaddara cewa akwai alaƙa mai girman gaske tsakanin addu'a da ƙaddara malam yana koro mana bayani akan abin da ya shafi sakamakon yana zauwa ne da kalar aiki wanda ya aikata aikinsa idan mutum ya aikata nagartaccen aiki to zai samu nagartaccen sakamako haka ma idan mutum ya aikata mummunan aiki zai samu wato mummunan sakamako muna fata wa Allah subhanahu wataala ya datar da mu malin yake cewa wa qaulihi ai wataratan ya ati bi ba'id sababiyya wani lokaci yana zawwa da ba da ba'un as-sababiyya zake nuna bayanin take bayanin sababi ka qaulihi ta'ala kamar fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa a cikin suratul suratu ali imran a daidai aya ta 181 Allah ya ce laqad sami'a Allahu qawlal ladina qalu إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ست ذلك بما قدمت أيديهم وأن الله ليس بظلام للعبيد وبي سبحانه وتعالى كتوى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء باشك أبي سبحانه وتعالى ya ji zancen waɗanda suka faɗa a cewarsu wai inna allaha faqirun ubangiji subhanahu wata'ala talaka ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata sai Allah ta sanaktubu ma qalu za mu rubuta abinda suka faɗa ya kasance a matsayin abinda Allah subhanahu wata'ala zai tayar da su a gobe alkiyama yi musu hisabi akan wannan zancen da suka faɗa ba shi kadai ba sai ce wa qatlahumul anbiya da kuma kashe annaba wanda Allah ya turo musu wannan aika aikan wannan jarimar ta'addancin da suka aikata Allah subhanahu wataala zai musu waton azaba akan wannan sai Allah ce wa naqulu kuma za mu ce da su buku azabal harib ku dandani azaba ta gobara to kamar ka tambayi Allah subhanahu wataala Allah ne suka yi da aka ce su dandani azaba ta gobara sai Allah ce zalika bima qaddamat aydihim kaga zalika sakamakon wancan abun da Allah ya ce su dandana azaba ta gobara sai Allah ce sakamakon abun da hannayensu kaga bima qaddamat aydi bi sababi ma qaddamat aydihim kaga ba aydikum ko eh sakamakon abinda hannaye suka aika suka aikata alba'u la tubi al-sabab tana nuna sababin faruwar abun sababin faruwar musu azabar ta gobara shine ta dalilin watan ta dalilin wancan aika aikan da suka aikata na abinda hannayenku kuka aika suka aikata tace wa anna Allah laysa bidhallamin lil abid kuma sai dai ubangi subhanahu wataala ba zai zalunci ko ba mai zalintar bayinsa bane Allah subhanahu wataala baya zalintar bayu ubangi subhanahu wataala ya haranta wa kansa zalunci kuma ya sanya zalunci haramun ne a a duniya kaga min babu aula ubangiji ya kasance wato wanda yake ne ne adalci dan yana ga cikin sunayen Allah da sifar Allah tsantsar adalci hatta dan wuta wanda za a sanya huta a gobe alkiyama malan sai ya tabbatar da cewa tabbas Allah subhanahu wataala yayi masa adalci da ya kai sa huta saboda ya cancanci a kai sa a cikin wannan wutar Allah ya kare mu sai malan yace wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala bima kuntum ta'malun wannan a cikin suratul a'raf ayata 40 da Allah yace wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun Allah ce wanudu za a kira ɗan aljanna kira na girmamawa da kambamawa da darajantawa sai a ce da su an tilkumul jannatu uristumuha wacce ne ya aljanna da kuke gani an gadar muku da ita an kaddara muku zama a cikin ta bima qaddam bima kuntum ta'malun ai bi sababi ta dalilin abun da kasance kuna aikatawa a duniya ina ba ta muku ita kaga sun samu shiga aljanna ne ta dalilin sakamakon aikin da suka aikata ashe akwai alaka tsakanin aiki da sakamakon aiki da sakamakon sa iya kudinka iya shagalinka iya aikinka iya abinda zaka zaka samu a rayuwa ina fatan mun fahimta malace wa bi ba kanu yaksibun da kuma fadar Allah da yake cewa har yau a cikin suratul an'am aya ta 129 Allah yake cewa wa kadhalika nuwalli ba'da adh-dhalimin ba'dan bima kanu yaksibun Allah ce kamar dai haka ne muke jago muke jibintar da azzalimai sashin su akan sashi haka Allah subhanahu wataala yake jibintar da lamarin azzalimai ga azzalimai ma'ana idan ka kasance azzalimi a rayuwa sai Allah subhanahu wata'ala ya ya jagorantar maka ya cibintar maka lamarin ka ga wanda yake azzalimi sai ta dinga kuda maka azaba ina ba ka kun fahimta yanzu idan muka dauki irin yanayin da kasar nan take ciki yanayin wannan kasar jama'a idan duk mutum mai hankali ya sa lura da fahimta ya kalla sai ga cewa tabbas ana zalunci a a cikin kasar to dalilin zaluncin jama'a Allah ce kazalika nuwalli wa kazalika nuwalli ba'da adh-dhalimin ba'da haka musu Allah muke jibintar da muke jibintar da lamarin azzalimai sashe su akan sashe ashe sakamakon dora mana zalimai a sama to kasance ta kasance ta ma azzalima mun fahimta inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ba yadda za a yi sama ta daidaita wata ƙasa ba ta daidaita ba muddin kasa za ta dinga yin zalunci tsakaninka da iyalinka baka yin adalci tsakaninka da wa'ayanka baka adalci tsakaninka da yaranka a shago baka adalci hakimi a unguwarsa baya adalci ba yadda za a yi shugaban kasar ya muku adalci idan kuna buƙatar a yi muku adalci a rayuwa to dole sai kun kwatanta yin adalci a karan kawunan kai adalci na fa hatta karan kanka akwai ana buƙatar kawa kanka da kanka adalci kanka na buƙatar kai masa mi adalci wallahi akwai wanda karan kansa zalunta sai yake wani sahabi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya sanya ɗan uwantaka tsakanin sahabbai a garin Madina ya kai wa ɗan uwansa na musulunci ziyara to sai iyalinsa ta kawo korafin cewa shi ko da yaushe azumi yake yi da rana shi kawai sawwamu ne bai da aikin komai sai azumi sawwamun ne baya da kullun azumi yake sannan kuma da dare yayi qiyamul layl kasan wannan dabi'u wannan halayen guda biyu sai wanda Allah ya so da alkhairi diyawa ibada ce mafi girma musamman ma wallahi tahi cikin dare ba kowa bake iya ba kowa bake iyawa sai wanda Allah ya taimaka ke sanya malamu suka ce na daga cikin abun da ke sa mutun ya samu korjini idan ka tsaya gaban makiyin ka dinga rawa ka dinga tafi cikin dare kana kiyamul layli duk wanda ya sa ka gaba wallahi azin yayi kidan ya ga bayanka in ko zai ga bayanka sai dai kan asahu masallaci kana gaba shi na baya wannan kaga baya rigarsa amma kaga bayansa kan ba za ka iya ba kuma Allah yana sanya mu masu qiyamul layli watan wani annuri a huska komi bakin mutum yana qiyamul layli wallahi magabata suna ganewa suna ganewa akwai malaman da sun ganta kace wannan ka dinga qiyamul layli ayi kwana a rage kwana to Allah subhanahu wataala ya datar da mu to sai ya kai karasa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya adabin Allah yace inna li aynaka alayka haqqun idanunka na da haƙi a kanka ashe adalci ne wa idanunka idan kai ji kana jin barci ka je ka kwanta ka huta rishin adalci ne wa karan kanka kana jin barci ka kasa kwantawa ina fatar mu fahimta kana jin yuwa ga cikin jin abu ta kawo kanka ba kawo kanka adalci ba haka ne ko da makamancin waɗannan ababen a rayuwa sai Allah ce waka zalika nuwalli ba'da adh-dhalimin ba'da kamar haka ne Allah yake jibintawa azzalimai sashen su akan sashe sai Allah ya ce bima kanu yaksibun ai bi sababi ta dalilin abin da suka tace suna suna aikatawa a rayuwa jama'a mun fahimta malace wataratan a wani lokaci kuma ya'ti bil maf'uli li ajlihi Allah yake zanwa da misalin ta hanyar maf'ulin li ajlihi me maf'ulin li ajlihi al maf'ulin li ajlihi shine fi'lin ay huwa ismun yubayyin wuqu' al hadath wuqu' al hadath suran da yake bayanin dalilin abukuwar abu kamar suna ne da yake bayani meye silar abukuwar aikin ina fatar kun fahimta suna ne da yake yin bayanin abukuwar aikin da ya faru za mu zo da misali magani misali ka kawai au zahiran au mahzufan wani lokaci yazo a bayyane wani lokaci kuma yazo a a koye an shafe sa ka kaulihi ta'ala kamar fadar Allah da yake cewa farajulun wa imra'atan mimman tawduna min ash-shuhada'i an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra wana a cikin aqwal aya fil qur'an ko mafi tsawon aya a Qur'ani ita ce wannan ayatul dayn ayar abin da ya shafi zancen bashi da Allah ya yi zancen shedu in za a yi kasuwanci a dinga rubutawa kuma a samu shedu a rubuta kuma a samu a samu shedu to sai aka sanya shedar namiji guda biyu za su yi sheda to idan ba maza guda biyu sai Allah ce to farajulun wa mar'atani a samu namiji guda katal da kuma mace guda guda biyu mimman tardawuna cikin wa'anda kuka yarda da su mina shuhada'i na daga cikin watan shedu ba na cikin wanda kuke tsammanin mutanen kirki ne akwai gaskiya tare da su to kamar kai kai tambaye Allah ne dalilin a sanya mace guda biyu kaga yanzu maf'ulul li ajlihi kiran ko sai ce anta dilla ihdahuma saboda kaddayanta ta manta an tadil bi ma'ana an tansa katta manta ba ta bace bane ake ni a katta manta idan dayan ta manta fatuzakkiruha ay fatuzakkiru ihdahuma al-ukhra sai dayan ta tuna ma dayan cewa ga ga yadda ake kusan abu akwai su mata Allah ya taimake su da wani al'amari wanda al'afifa taghlibu ala al'aqli tausayi yafi yafi yawa akan akan hankali zaka iya samun mace da tausayi da yawa wani abin da zai sanya zai sanya mace kuka dan in aka maka bayani sai ka kara da ta bata da lafiya haka ne ko yanzu ko mace ce da kai ka kira ta a waya ba ta doka ba sai maka message baka do baka mayar ba ai kwana dai kwana bisa ka tana so da hawaye dalili wai ta yi message baka maida ba ta kira ka baka daga ba wannan kada sai sata sai sanya ta kuka ina ba ta kun fahimci kamar Allah ya yi su da da tausayi akwai akwai afifa janibil afifi akan suna da tausayi kwarai da gaske shi ya sanya Allah subhanahu wata'ala da yake wala yunabbiuka mithlu mithlu khabirin da yake shi Allah shi ya zukatan ko to sai ya raba ma kowa aiki sai ga ba wanda ya dace ya cancanta da tarbiyantarwa kamar mace saboda harakar tarbiyantarwa sai mutum mai tausayi mai hakuri haka ne harakar tarbiyance sa wallahi alazim na daga cikin mafiya yawan hakurin mutane malumai masu islamiyya idan ka ga malam mai islamiya ka daga masa hannu jarumi ina ba ta kufaita duk wanda zai iya koyarwa islamiya ya zauna da ɗalibai yara ƙanana ka zo a wani yaron masu ya zo ya saba ka hannu cikin aljihu haka ne wani kuma zai zo kawai kai za ka fida masa madina wani kuma sai ka ba shi kuɗin recreation da makamancin wannan to duk wanda ka ga Allah ya taimake sa ya iya kula da yara to ko ƙasa aka ba su zai iya janta in ka miƙa masa ƙasa zai iya janta harkar tarbiyyantarwa sai mata sun ce sa Allah ya tsora ya sanya ai shi cike renansa ake yi ko to sai mace namiji ba zai iya ba wallahi azin Allah ya san ba duk ƙarfin halin namiji ba zai iya ba amma in a tahi libi ne ko a ɗarin a rike sa a shiga sahara wannan sai maza mata ba sa iyawa haka ne a fito kasuwa a zage ka a tsuke ka hakura dai ka rike dai canjin na ko sai namiji mace ba za ta iya ba haka ne Allah ya raba ma kowa kowa aikin da ya dace da shi yanzu ka dubi irin yadda mata suke wahala wajen ɗaukar ciki akwai tausayi akwai tausayi tashi da kyar zama da kyar abincin ma ba ba kowane kala take so ba ta ta fama ta zo ta haifi yaron kuma sai ga tana haifuwarsa kuma tana shawarta gansa da namiji ne zai ɗauki ciki ya sha wannan wahalar ta naƙuda wallahi yana zan wato shi musuke za shi ya mutu amma da yake mace ce akwai tausayi da ita tana haihuwa kuma sai daga tana bukatar ta ga rike dan nata a hannu kuma sai daga duk abin da zai yi na bacin rai da su ita ba zai bata mata ba daga mace ce ba danta zai zan dan kwaya kowa zai guje shi amma ita tana son danta tana son abinta saboda akwai afifa ta tare da ita akwai tausayi ta tare da ta tare da mata to tana iya kasancewa dalilin su malai suka ce watakila wala Allah abin da yasa Allah ya ce farajulun wa mar'atan liman tadalla min ash-shuhada an tadilla ihdahuma fa tudhakkira ihdahuma al-ukhra kai watakila sai an zo an yi abin gabanta a zo a gaban alkali a tambaye ta ya akai tana ganin ga alkali na kuma ga ga gagar nan watakila in bai bai bashi ba za a gangara da shi gangare sai ta danyi kwana saboda tausayi zai iya kama ta to sai Allah ya sanya mace guda biyu amma wai ba dan ba sa iyawa bane malan an yi mata jarumai abinda wasu mata suka yi wasu mazan sai su mutu wasu shi ba duniya abinda wasu mata suka yi wallahi al'adin wasu mazan sai su mutu ba shi ba su shi ba duniya dan wani namiji an yi asarar zago shi ne a duniya akwai mazan da an yi asarar zago su sai wanda ke karewa bakin tasha yana shan solution ni amfani sa a cikin al'umma daga cikin magabata an yi wani bawon Allah wanda a daula abbasiya za a je wajen yaƙi ya bar matarsa da ciki sai ya fita wajen yaƙi aka je yaƙi aka neme su aka rasa kuma ba a ga wasu ba ko da ya je ya bar matarsa da juna biyu malan kan ya dawo kusan shekara 20 da wani abu ya ba shi garin sai Allah ya kaddara masa dawowa yana zuwa sai ya sauka masallaci saboda garin ya canza masa sai ya sauka masallaci da subahi ne kawai sai ya ji wani yaro na jin karatu sai ya tambaya da aka ida sai suka yana tambaya waye wannan limankin sai aka ce masa ai dan wance ce mahaifinsa Allah masa shahada an je yakin ba ga sukun ba ga wasu me shi sunan shi sai aka faɗa sunan sai ta ai ni ne kaga wannan tayi abinda ko wani namiji ba zai ba zai ba kuma ka dubi duk wani tarihi na duniya duk duk namiji da kaga ya zan wani abu a rayuwa duk namiji da kaga ya zan wani abu a rayuwa min wara'ihi imra'atun wallahi a bayan sa akwai mace hatta shugaban halitta ko irin gudunmu da mahaifinsa ba sa kafin ta rasu malam ba abu abu ne suna diyawa na daga cikin abun da ta ga yi wa shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ta rasu sun fito daga daga garin madina suna saman hanya rashin lafiya yayi galaba akan ta ta kama halitta ta ya muhammad kun rajula cikin abun da ta ya kai muhammad ka zan namiji ka jajirce ka shiga cikin maza ina ba ta fahimta da haka mata suna da janibi wanda suna taka rawar a zo a gani amma tsakani da Allah akwai abin da ba sa iya yi sai maza akwai abin da kuma mazan ba sa iyawa sai mata yanzu kaga harkar ri'asa mace ba za ta iya ba jagoranci kaga an dora mace a jagoranci to ana so a yi sakarci ne cikin al'umma inda ana buƙatar sakarci in ana son sakirci ya abku cikin al'umma ka ba mace jagoranci wanda ba ta iya dokar yaunin ta iya jure zama da abokiyar zama kuka abokiyar ɗaya ce fa abokiyar zama guda ɗaya wanda ba ta iya jure zama da ita za ta iya jure al'umma baki ɗaya kuma zuciyar namiji ta fi ta mace kangarewa ina ba ta kuma ita namiji ya fi mace zama tsagera abinda zai iya yi mace ba za ta iya wannan ba abokin zama ta fa kawai ba take ba keke kula da ce ta ba shanta tufatar da ita ne mata gidan zama ba ka da alaka da kowanne daga ciki amma kuma zuciyar ta ta ta kasa jure ta wannan radadin to ya kake tsammanin idan aka ce kuma duka al'umma da shi suke ba sai kuma ita ba da ba sagirci zai wakana to kuma in kana so ka gano cewa mata akwai rauni da su ko yi bulaguro kamar gidanka wata sati daya kamar sati daya a ce kawai ta kula ce fa ne sai ka dawo na'am kawai ta kula maka da ce fa ne sai ka dawo ba za a yi yaran in ba Allah ya kiyaye ba sai ka je ka dawo su nama ba haka ne kawai za a dinga ya mutsa musu gari da da yar maka shi kenan kawai a tai musu kuru su da sha da wura wai ta duka yanzu tunaninta da kawai daban ne kai kuma tunanin ka gaba dai in ka samu isu ne ita kuma tunanin ta kai kuma kai ita ce kawai kuma ita idan kuma ita samu ita ce fa amma kai kuma in ka samu su ne ina fatar mun fahimta shi ya sanya wata mace tana madiyarta nasiha ta ce mata kudin mijinki kudin shi ne kudin mai gida kudin sa ne amma kudin ki kudin shi ne kudin ki nashi ne amma nashi kuma nashi ne ma'ana da ke da kayan da kai da kaya duka mallakar to amma yanzu ba haka yake ba ko yanzu ba haka yake ba Allah ya sauke wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin wannan a cikin suratu al-a'raf farkon aya Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa idza akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin bai subhanahu wa ta'ala yana bayani har yau akan abun da ya shafi sakamakon aiki aikin da ka aikata shi ake baka samu ake maka sakamako a kansa Allah ce wa iz ka ambata musu ya annabin Allah iz akhadha rabbuka min bani adam lokacin da ubangijin ka ya dauki alkawali daga ayan annabi adam min zuhurihim a lokacin da Allah ya atsatsu suna cikin tsatsan baban su annabi adam izuriyatuhum annabi adam da shi da izuriyarsa baki daya wa ashhaduhum ala anfusihim Allah ya sheda su ya sheda ya ba su sheda a karan kansa cewa ni ya ce tambaye su sheda waye suka ce kai ne ubangiji Allah ce alastu bi rabbikum ba ni bane ubangijinku qalu suka ce bala eh ya Allah shahidina mun shida an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin Allah ce mun yi wannan ne fa dan kada ku zo gobe kiyama ku ce Allah mu mun rabkana game da wannan al'amari kaga sakamakon rabkanar wannan shine ya sanya aka aka aka tambaye su sheda a gidan duniya wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala an taqulu inna ma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min min qablik wannan a cikin suratul suratul an'am farkon ayar Allah yake cewa wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun an wattaquhu wattaqu la'allakum turhamun an taqulu inma unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina wa in kunna 'an dirasatihim laghafilin wace ke cewa wa hadha kitabun mubarak wannan fa littafi ne mai tarin albarka anzalnahu ay musu Allah suka da shi mubarakun mai albarka fattabi'uhu Allah ce ku bi dokokin da ke cikin sa wattaqu ku ji tsoron Allah subhanahu wataala ku kiyaye dokar Allah la'allakum turhamun tabbas idan kuka yi wannan ku samu rahamar Allah subhanahu wataala sai Allah yace dalilin saukar da Qur'anin an taqulu inna ma uzil kitabu ala ta'ifatayn saboda kar ku ce an saukar da dan ni ba saukar da ba saboda kad nan gaba ku ce idan ni ba saukar da shi ba ala ta'ifatayn min qablina akan wasu al'umma guda biyu da suka gabace mu wa in kunna an dirasatihim la ghafili ko wallahi game da karatun qur'anin ma mun gafala akai Allah ce saboda wannan ne sai Allah ya sabkar muku da shi da shi alqur'ani ina fatar mun fahimta bana ta'ifataini wasu ka ce al-yahudu wa wan nasara ay kirahiyata an taqulu gudun kar ku fada bana ce wataratan ya'ti bi fa'is sababiyya wani lokaci yake zawa da fa'un as-sababiyya misali Allah ce fakadzabuhu fa'aqaruha farkon Allah ke cewa faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha annabi salih kenan ko sai yace da su wannan taguwar Allah ce sannan kuma wa suqiyaha da abun shan ta zamanto abun sha gare ku sannan kuma duk abun da za ta sha na ruwa da kuma badar za ta yi a gonakin ku ba za a kama ta laifi ba sai Allah yace fakadzabu sai suka kare ta annabi salih fa'aqaruha sai suka soke wannan taguwar mun fahimta to da suka ƙaryata annabi salih suka soke ta sakamakon wannan me ya faru sai Allah ce fadamdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fasawaha sai ubangijin ka ya dankake su tarallilin zurban da suka aikata ashe kun ga fadamdama alaihim wannan fa'u sab'ai sabu zalika sai Allah ya dankake su fasawaha kuma Allah ya daidaita musu azabar sai ayi cewa wala yakhafu kuma uqbaha baya jin tsoron bita da kulli baya jin tsoron wani ya ce masa din mi kai kaza ba wanda ke cewa Allah yanzu kaga minister yana da wanda ke tseda shi DG akwai wanda ke tseda shi SG akwai wanda ke tseda shi shugaban kasa karan kansa akwai masu tsayar da shi ko amma Allah ba wanda ke tseda shi in Allah ya ce dole sai an baka ko to in aka in duk mun taro muka ce ba kai ba za a baka ba wallahi aikin banza da surutu kawai ake yi ce sanya mutane na wahal da kansu a lokacin da idan Allah ya wa dan uwa daga cikin ƴan uwa ni'ima sai kaga mutane wasu daga ciki ba sa so suna wanda zuciye su ne ba yadda ka iya yi da abinda Allah ya riga ya kaddara dan kai baka saka canza abinda Allah ya rubuta ba dan da ana canza abinda Allah ya rubuta kai da wani ya canza kaddara ko ka bata heka ba wallahi haka ne eh da ana canza kaddara da mu haife ka bata haife ka ba amma haka Allah ya kaddara wani ya mutane da wani bai su zauka duniya ba zauka duniya ma akwai wani ba su zo ma ina ba da mafaita Allah ya sa mu wanje lafiya sai sai da mutane rashin tunani da hangen nasa ke sa su da wasu ababi ubangiji ya gafarta mana malaka ya cewa wa qawlihi da kuma fadar Allah subhanahu wataala fa asaw rasul rabbihim sai suka saba ma manzon da Allah ya turo musu wannan zancen wani annabi ne annabi Musa a cikin suratul عفوا حقا فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية سي الله يدم كيس الدمكة متأنني إذا سي أخذة رابية الله يكاما كاما متأنني فرعون جماعة الساعة وقولي دكم فدر الله سبحانه وتعالى لك تيوا فكذبوهما فكانوا من المهلكين تسوك قرية تاشي وانا تكين سورة المؤمنون كو shine na tsanin sa in thumma arsalna Musa wa akhahu Harun bi ayatina وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين Allah ce sun ma'arsalna rusulana sannan musu Allah muka aiko da manzannin ai Musa wa Harun wa akahu Harun muka aiko annabi Musa da dan wasu annabi Harun bi ayatina da hujjojinmu ai da ayoyinmu wa sultanin da kuma hujjoji mubin bayyananu zuwa gawa sai Allah ce ila fir'auna mun aika su ne zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da jama'arsa idan aka ce al mala'ana ne qaumi kuma manya manyan mutane daga ciki ministorinsa fastakbaru sai suka ka girman kai ta san so diyawa mutane guda biyu in ba Allah ya taimake su ba a rayuwa ko yana da wuya a same su babu alamar girman kai fitar da su mutum na fari mai mulki ba duk mai mulki bane zaka samu baya da girman kai ba duk mai mulki bane sannan kuma masu kuɗi mai mulki da mai kuɗi to sai wanda Allah subhanahu wataala ya tsare shi musamman ma idan aka yi rishin sa'a abin ya zama to a hannun matashi ne kuma yanda kusan kusan eh mu yi hakuri duk mutum da yake rayuwa yana da yana da alaka da akwai shedanin ajini ke tsare da shi duk mutum ba wani mutum a duniya fa ya ce a tsare da shi akwai shedanin aljini babu shi aka tambaye manzon Allah har da kai ya rasulullah yace kware daga sai sai dai ni nawan Allah ya taimake ni ya musulunta na annabin ya musulunta amma na wanda naka waye ya rasul musulunta shi yasa wani lokaci sai kace kai kana shawar dan a dan hole a dan iskanci iskanci haka kuma bai ta zaka ji wani lokaci eh kaga mutum kawai yana dan shawar irin wata rayuwa haka wanda ta dan sawa manhaji ba shi bane shedanin aljannin ne ina fatar ku fahimta wala su sai sanya maka kai aka bata gaskiya ka dan rage lokaci kawai kullun tilawa qur'ani ai ai rabbuka wa rabbuka al-ghafuru dhur rahma ko ubangiji bai yo gabara ne a dan samu a dan kallon indiya daga nan kuma sai a wanda Allah ya yi ko sai kawai sai ka zo na ustaz da kai babu duk ɗan matan da ake makarantar da baka soyayya da kowa baka da budurwa a ciki yana so ya tura ka zuwa ga halaka ne ko Allah ya kare mu Allah ya kare mu shine Allah ya ce fastakbaru sai suka sa girman kai wa kanu qauman aali suka zama mutane masu dagawa fa qalu sai suka ce anu'minu li basharayn mithlina yanzu mu za mu yi imani mu gaskata mutanen da suke da mutane ne kamar mu yadda muke mutane ina ma a ce dama dama ina mala'iku ne kuma wa qaumuhuma lana abidun mutanen su a al'ummar su ina ga ce qaumu ana ne ɗan kabilar su alhali ɗan kabilar su lana abidun bayu ne garin suna suna mana aikace aikace a gida taya mutanen da suke can suna mana aikato a gida kuma a wayi gari a ce ɗan uwansu su fito mu bi su sai Allah ce fakazzabuhuma sakamakon wancan sai suka ƙarya sai su ayi sai su ƙaryata sai su ƙaryata sai Allah ce fakanu kaga wannan fa'u sabiya kenan ko min al-muhlakin sai suka zama cikin wanda Allah subhanahu wataala ya halakar a rayuwa Allah ya kare mu malaka cewa wataratan wani lokaci kuma ta atibi adati lamma tana zawa da al'adati lamma addalatu al-jaza take nuna sakamako bala lamma al-jazaiyya akwai lamma al-jazaiyya misali Allah ce falamma asafuna taqamna minhum lokacin suka kusatan da mun kaga falamma lamma huna tufidul jaza a lokacin da suka kusatar da Allah subhanahu wataala sai Allah ta intaqamna lahum sai muka kama su da azaba muka musu ramuwar gayya muka darkake su wa nazairihi malaci da makamakan ire-iren wa'annan nazairihi malaci da ire-iren wannan wataratan kuma a wani lokaci ta'ati bi inna wa ma 'amilat fi tana zawa da inna da abin da take aiki a cikin sa misali innahum kanu yusari'una fil khairat tarihin wani annabi kenan annabi zakariya Allah ce wa zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithina fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghban wa rahaba wa kanu lana khashi'in ubangi ce wa zakariya ka basu labarin annabi zakariya izna da rabbahu lokacin da ya lallashe yana roƙon ubangijinsa dan Allah in annabi zai roƙi Allah ai ka san ni da kai baka fitanta ta roƙi Allah subhanahu wataala ko mutane na wasa da addu'a sai ka ji mutun ya ce dan Allah malam mu da addu'a ta cikin dare kai ka ji kana shimin sharinka a tashi a ta maka addu'a cikin dare ka mare da mutane malam shi ka bar shi ji da abin da yake fama shi kanshi akwai abin da suka dame sa Allah ya datar da mu yasa neman baka ba laifi bane ka nemi a maka addu'a amma ka zamanto kai kafi ma kanka addu'a domin ba wanda yace maka idan kai addu'a Allah ba zai karba ba ka dage ka roƙa ma kanka Allah subhanahu wataala to Allah ya ce daga annabi zakariya idna da rabahu lokacin da yake yana ce yana kiran ubangijinsa yana cewa rabbi la tazarni farda ya Allah kakka barni haka nan bani da magaji ya Allah kakka barni bana da magaji ba na kaga bai bai da dan dake nan ko yace wa anta khairul warithina Allah kai ne fiyayye wanda kake ba da magaji Allah kai kake ba mutum wanda zai gaje shi a rayuwa wai ba dan ya gaje sa ba ta dulki a'a wanda zai gaji annabtakar yake nema sai Allah ce fastajabna lahu kaga dalilin yin addu'ar sai Allah ce fastajabna lahu sai muka muka karba masa wa wahabna lahu yahya muka bashi kyautar da muka sanya masa sunan yahya shi Allah da kansa ne ma ya sanya masa yahya sallace wa aslahna lahu zawja muka gyara mahaifar matarsa ta zaman to tana iya dokar juna juna biyu sai Allah ya ce dalil ne sa muka musu wannan duka Allah ya ya karbi addu'arsa aka kuma gyara masa mahaifar matarsa Allah ya aka bashi dan daya haye kuma sai Allah ya ce dalili innahum yukanu yusari'una fil khairat suna rigangantu suna tsere tsere wajen aikata aikin alkhairi dalilin da yasa Allah ya karba musu kawai shine saboda suna duk wani aikin alkhairi in ya taso zaka ga suna gaban wucin yi ba sa yarda a tsere musu sanan wayad'una na rahban wa rahba kuma suna masu roƙon mu suna masu kaunar abin da ke wajen mu na rahama suna masu tsoron abin da ke wajen mu na na azaba sai Allah ce kuma babban sirri wa kanu la khashina a tantar da su akwai khushu'i akwai tsantsar jin tsoron Allah a tantar da su Allah ka sanya min ibadikal khashi'in idan Allah ya taimake ka da khushu'i ko da rantsa maka da Allah duk duniya ba wani makhluki zaka dinka ji kana tsoro wai in aka ambace sa zuciya tana tana bugawa babu shi alama ce ta Allah ya baka khushu'i kana da khushu'i a rayuwa idan mutum duk duniya ba wanda in aka ambata zaka ji kana karkarwa kana damuwa babu shi idan ka zamanto mai jin tsoron Allah mai tsantsar khushu'i ko to yakin ka sai Allah ya tare maka ba sai ka yaka ba sai a tayi kuma sai daga Allah na kare ka sai a kuta shi tun mamaki kuna ta kulle kulle shi ne Allah ce wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makin suna kullawa Allah na kulla mu suna bi da wasu kayan su sai a tayi kuma a kasa gadin karshen ka wallahi wannan zamanin da muke ciki ko ina nasiha ne dole sai mutun ya tahi tsayi saboda muna tare da al'ummar da ta gurbace ba ta bukatar canji ba ta bukatar gyara kuma kai da ake ganin gyararren to kullun so ake kaga an aga ka aikata abin da ya saba ba abin da kake kira zuwa gare sa ba fa dan komi ba sai da dinga ya ya dawa ai so ne ba su bane ba su ne kaza su ne kaza su ne ina fatan mun fahimta yasa duk wani dalibin ilimi ko in kana son ka zamanto kana rayuwa da tsatsiya wallahi ka dage da azkar ka yawaita addu'a in zaka fito gida kai addu'a in zaka shiga cikin gida kai addu'a zaka kwanta kai addu'a musamman ma cikin dare bacci ka yarda ba dalibi ya zo na bi addu'a da dare hatta wai ka ce baka da abokan adawa cikin aljannu akwai wanda shi karatun nan baya son ga kana yi shi eh ko kun san da cikin aljannu su ba suna yawaita da sihiri ai wasa ko ko bai da ba eh su kansu tsakanin su juna suna da kansu sihiri aljannu wa juna suna wa juna su sihiri sannan kuma suna kulla adawar dan annabi adam in suka lalace in mutun ya lalace komai da yayi in mutun ya lalace komai da yayi haka aljanni ya zama fita kadari komai da yayi to in ka zama to kana da ka dage da addu'a to sai Allah ya baka addu'a a saman kai kariya a kasan ka da saman ka gefen ka dama da hagun ga baki daya sai malai yake cewa وتارت وقوله في ضده da kuma fadar Allah a cikin kishiyar wannan har yau da a cikin suratul anbiya Allah yake cewa innahum kanu qauma sawin fa aghraqnahum ajma'in wannan zance annabi nuhu kenan ko Allah ce wa nuhan iznada min qabl fastajabna fastajabna lahu wa fastajabna lahu wa ahlihi min al-karb al-azim wa nasarnahu min al-qana فاستجبنا له فنجيناه من الكرب وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم, إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين ألا تك أنبتا مصر لاباري النبي نوح إذ نادى لوكتين لي أنبتي يكراه وبنجنسا من قبل الله يتأبايا فاستجبنا له سيمك كربا مصر ونصرناه وأهله ألا تبكى كامسا آجج لشد إيالنسا ونجيناه من الكرب العظيم muka kuma tsamar da shi daga damuwa mai girma wa nasarnahu Allah ce muka taimake sa min alqawmil ladina kadzabu daga mutanen su tsareta da ayoyin Allah subhanahu wataala sala ce dalili innahum kanu yusari'una a innahum kanu qauma sau'in su mutanen banza ne da kaga an ce qauma sau'in ko to ko ya fassara mafi tsaye mutanen banza Allah ce innahum kanu qauma sau'in su fa mutanen banza ne to ta wannan dalilin sai Allah ce fa aghraqnahum ajma'in dalilin zama su mutanen banza sai Allah subhanahu wataala yami ya ya halakar da su baki daya yi dutsa da su a cikin ruwa wataratan ta'ati bi adati laula wala tazawa da adati laula addalatu ala irtibat bima qablaha wata ke nuni da abin da yake yake baya gare ta ka kaulihi ta'ala kama faɗan Allah subhanahu wataala ke cewa فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون وأن قصر النبي يونس عصرته صفات التي فرقم وإن يونس لمن المرسلين إذا أبق إلى الفلك مشهور سلة فساهم فكان فالتقمه وهو مليم فلولا أنه كان للبث في بطنه إلى يوم يبعثون abin yake cewa wa inna yunus la minal musul tabbas annabi yunus na daga cikin manzannin da Allah ya aiko daga cikin manzannin da Allah ya turo Allah ya ce ako annabi yunus sai Allah yake cewa id abqa ila al fulk al mashhun ta ammata lokacin da ya ruga da gudu zuwa ga jirgin wanda ya alloda masa kaya an jibga masa kaya ya cika to fasahama ana tafi sai jirgin ya fara tangalniya to dole sai an rage masa min sai an rage masa kaya sai aka yi ƙuri'a to daga cikin wanda suka yi ƙuri'ar akwai annabin Allah annabi Yunus sai ƙuri'ar ta faɗo a kansa cewa shine zai fara shine za a sauki fakada min al-mudahidin sai zaka sa cikin wanda aka aka aka aka aka aka ci galaba a kansu sai gashi ya fara cikin ruwa sai Allah ya ce faltaqamahu al-hut sai kuma kifi ya hadiye annabin Allah annabi Nuh annabi Yunus afwan wa huwa mulim yana mai zargin kansa cewa ashe akwai abin da yawa Allah subhanahu wataala wannan malu suka ce alshi wannan ayar zamu iya gano na daga cikin hanyar da Allah yake wa bayunsa nagartattu azaba shi da Allah ya jarrabe su a rayuwa sai mutun ya dinga gano cewa wata kila akwai abin da yawa Allah sai ya yi wata istighfari sai kuma Allah ya yafe masa ina fata mun fahimta Allah ce waho mulimina zargin kansa falaula annahu kana min almusabbihin kun ga laula tazo ko falaula annahu kana min almusabbihin Allah ce ba dan da ya kasance cikin masu tasbihi ba ina la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin to Allah ce la labisa fi batnihi Allah ce wallahi da ya tabbata a cikin cikin kifin ila yawm yub'asun har zuwa ranar tashin alkiyama da Allah ya sanya kabarin sa cikin kifi ne sai an tashi kiyama amma ta dalilin tasbihin da yake yi sai kuma Allah zafi cikin sai zafin ya doka kawai kiyin sai ha sai ya ya amaye ki annabin Allah annabi annabi Yunus kaga Allah ce falaula ba dan da ba to kaga yin tasbihin shine ya jayo mi na'am ya jayo kifin ya ya amaye shi yin tasbihin da yake cikin yana yayi ibada yayi aiki wani aiki ko wannan aikin shine ya jayo kifin ya kasa rike sa a cikin cikin haya ya fitar da shi wataratan ta'ati bilau walau kina zawwa da adatu law ala shart akan sharadi alladhi tufidu ash-shartiyya ka qawlihi ta'ala da kamar fadar Allah da yake cewa walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadd tathbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran azimaha wala hadainahum siratan mustaqima allati walau dade ina ma ace annahum fa'alu ma yu'azuna bihi dade ace sun yi aiki da abin da ake musu wa'azi da shi to lakana khairan lahum yin aiki da wa'azin sai zaman to alkhairi gare su kaga duk wannan ayoyin jama'a sai da Allah ya bayanin aikin sannan aka bayanin sakamakon abin da zai zo baya mala yace wa bil jumlati ataqaice din shine wa bil jumla ataqaice fal qur'anu min awwalihi ila akhirih sarihun fi tarattubil jaza al qur'ani tun daga farkon sa har karshen sa yana fayyace ya fayyace a cikin watan ginin sakamako bil khairi wash sharri cewa in ka aikata aikin alkhairi zaka samu sakamako na na alkhairi in ka aikata sharri zaka samu sakamako na tashari wal ahkamil kauniyati wal amariya al asbab haka hukunce hukuncen yanayi da kuma watan na umarni sun tabbata suna dogaro ne akan sababin abin da mutum yake ake aka tawa bal ruttibal ahkamud dunya wal akhirah wa masalihima wa mufasirima al asbab wal a'mal alce kai ba haka ba Allah ya gina dukkanin wani hukunce hukuncen duniya da ma hukunce hukuncen gobe alkiyama da abin da yake maslahar rayuwa ta duniya da maslahar rayuwar alkiyama da kuma abin da yake banna a duniya da abin da yake banna a kiyama akan sababi da kuma aiki ko me yake kai sai kai aiki sace wa man tafaqqaha hadhihi almas'ala duk wanda ya fahimci wannan mas'alar wa ta'ammalaha sannan kuma yayi tunani tunani me tunanin da ya dace wa ta'ammalaha haqqat ta'ammul yayi tunani tunanin da ya dace da ita in tafa'a biha ghayatan naf'i mace ba shakka zai fa'idantu da ita matuƙar fa'idantuwa. Jama'a ta haka ne ko? Watan Allah ya taimaki Ibn al-Qayyim al-Jauzi da da fasa ai kuna ganin bayanan ko yadda ake jeron to larabcin yadda yake yake fayyace abubuwan ko wanda da cikin abin da Allah ya taimake su da shi. Yace duk wanda ya fahimci wannan wannan mas'alar kusan jama'a akwai karatu kuma akwai akwai fa'inta. Karatu daban fa'inta daban an yi mutum da karatu amma bai da fahimta kuma ana samun wani da fahimta bai da bai da karatu kuma ana samun mutum ya hada su duka duka biyun ya samu da fahimtar da karatu to Allah ka hada mana bi baki daya domin idan kana karatu baka fahimta haka ta kwamso ta haka ne in kuma kana fahimta baka karatu shi kuma ba fahimtar lokacin ba ta da ba ta da wani amfani a lokacin saboda ai ana fahimta ne idan aka yi idan aka yi karatu wallahi wasu mutane da sun yi karatu da ba ƙananan malamai bane ko haka ne wasu mutane kaga suna suna wasu abubuwan ba ƙananan malamai bane ina sun yi karatu saboda suna da fa'inta amma da zaman to ba su yi karatu ba sai zaman to ba ta yi wannan kuma sha na sha ta karatu bai da fa'inta to a dage a ta yi bai ko wata ran sai a tarokun Allah a tarokun Allah shi Allah shine ke shine ke bayarwa ai mutanen da malamai ne da wasu ɗan daba ne kuma Allah ya shirye da su haka ne ko a kawo misallai an yi wasu lokaci in daba ne daga bayan kuma Allah ya datar da su suka suka fa'ince mai hajin ko Allah subhanahu wataala ya datar da mu daka in tafa'a biha ghayatan nafa'i zai fa'idatu da ita mutukar fa'idantuwa walam yattakil alal qadari ba zai dogara ba akan kaddara ce tunda Allah ya kaddara shi kenan kawai a'a idan mutun ya fa'inci matsalar nan cewa addu'a tana da alaka da da kaddara sannan kuma tana yin wani abu tana rage wasu abubuwan to mutum ba zai dogara kadai da kaddara ce tunda Allah ya kaddara masa yanzu misali bari ba da misali a hankalce dalibin ilimin da yake class da terminal misali dan boko da yake class da terminal sai ya ce kaddara ai kaddara abinda Allah ya kaddara shike haka ne shike faruwa amma kuma addu'a tana sannan ta amfani sai ce to tunda Allah ya kaddara yanzu misalin wannan bakin da za a yi session de milventura a wajen Allah Allah ya san suwa za su samu suwa ba za su samu ba Allah ya san ɗan premier group an san ɗan dezem group kuma an san ɗan turazem Allah ya raba kowa da turazem group eh Allah ya raba kowa da turazem group sai mutum ya ce to tunda haka ne shi ke yanzu shi kawai bai tsokar kayye bai leson kuma bai ma zuwa kurkin tunda Allah in Allah ya kaddare sa bak sai ya samu wani wani hukunci za ka masa na'am ban ji ba jama'a ko gayi mun ci mahukaci kamar mutum da ya ce maka yana son kuɗi misali ɗan kasuwa ce yana son kuɗi amma kawai da sahibi ya tabbata ya kasuwa shagon ba a buɗewa da Allah ne zaka dake shi eh suka ce ya rezo kishi ya wannan sha tara tara ne kenan ko to haka ne duk wanda ya ya dogara da tawakkuli kace tunda Allah ya kaddara tunda Allah ya kaddara shi kidan addu'a ko kai ba ta da amfani wannan kamar bai da hankali wataƙila misali akwai wanda Allah zai rubuta masa abin da zai samu kaɗan ne amma ta dalilin addu'a in ya roƙi Allah subhanahu wataala to sai Allah ya basa ai akwai addu'o'i ko amma nan akwai ai make suna du'a na jalbul manafi' addu'ar jayo jayo amfani akwai addu'ar kuma a kusanto maka da arziki eh akwai su alwa ko a ranga saura daga ciki albayu dai mutum ya rayu amma akwai addoyi wani yace ya gane malumai kwanan ga su fara ruwa yace shi tabbas ya imani addu'a yake Allah na karba yace amma malumai suna ba su jaban addu'a yace ya gane yanzu ko ne malumi ya ga shi da mota da jirgin ya shadda yana yawo da ita suna da buga su addu'o'i mu kuma sun ba mu muna tayi kuma har yanzu dai al'amari na ce lokacin ka daidai ba kai ma in Allah ya karba maka zaka shiga wallahi almusta'an mala yace ay walam yattakil ala alqadari ba zai ba zai tawakkali ba ya dogara akan kaddara jahalan min saboda jahilci da yake tattare da shi wa ajazan da kuma kasa da, da gazawa wa tafritan da kuma kasawa wa ida'atan da kuma tozartawa fayakunu tawakkuluhu ajazan wa ajazuhu tawakkulan a wannan lokacin sai dogaran sai zamanto kasawa kuma kasa su zamanto dogaro ma'ana idan mutun ya dogara da kaddara cewa ni bazan yi komi ba bazan sha magani ba dan ban da lafiya in Allah ya kaddare da warke zan warke bazan je kasuwa ba dan ne neman kuɗi in Allah ya kaddare da kuɗi zan yi bazan ci abinci ba dan na koshi in Allah ya kaddare in koshi ko na ci ko ban ci ba zan koshi to malai ce wannan mutumin akwai jahilci a tar da shi sannan kuma akwai gazawa tare da shi gazawar tunani sannan kuma akwai kasawar natsuwa a tar da shi kuma akwai ƙetar iyaka a wannan lokacin sai zamanto kasa dogaransa kasawa ne kuma kasawarsa dogaro sai zamanto shi kawai yana ta haka nan kawai baya da baya da manufa a rayuwa to Allah subhanahu wataala ya dacar da mu ina fatan mun fahimci karatun ko da haka kowa ya dage da addu'a addu'a alqur'ani na take da addu'o'in annabawa ba sa wasa game da roƙon Allah subhanahu wataala ina ganin nake kamata mu kwana ko mal abba sai mu kwana anan eh muna tawassulin sunayen Allah alhayyu alqayyum bukatunmu na alkhairi Allah ya biya akwai irin da take ƴan uwa malam Muhammad Mahmidu wanda aka ɗaura aurensa ranar juma da ta wuce kuma a yau kusance yau za a kai masa abada ko? muna masa addu'a barakallahu lahu wa baraka alaihi wa jama'a bai nahu mafi khairin Allah su bartala ya haɗa hankulansu ya ba su abin da zai ce da ta na halali kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da su gaba da zuriya daga tafiya ɓayi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi taimake sa da mu baki da gun sauke nauyi da Allah ya dora akan mu na aure domin aure babban sharji ne in kaga wanda kaga an yi aure ko amin yayi aure ko ai masa aure wallahi da azin an dora masa aiki mai girma an sai yanzu wanda bai aure ba ko gani yake yi kamar kamar ba zan faɗa wani ba zan yi da ba amma ba zai gane ne da ake sha ba eh haka ne ko Allah ya sai in ya shiga take sai ya ga cewa wa ina ina so ai miss you kin da ake tayi a waje haka ne ina so I love you da ake tayi a waje sai ga sun tayi hutu yanzu kuma nan gidan hakuri da ake yi to Allah ya taimake mu da da hakuri kuma Allah ya ba mu mata daga tuna gari ubangiji subhanahu wataala ya zama da mu lafiyar mu da iyalan mu baki daya wayanda ba su yi auren ba kuma suna son su yi Allah muna roƙa da sunayen ka tsarkaka Allah ka ba su mata nagartattu wallahi wannan zamanin ko duk wanda zai aure jama'a ya tsaya ya darje ya mai da hankali ya lura da tunani ya yi shekara yana istikara Allah ya bashi mace daga ci ka yi shekara kana istikara musan dalili saboda duk yaran da ake aihuwa yanzu ɗan demil ne kuma ɗan demil malam akwai matsaloli tare da su kaɗan daga ciki akwai ƙazanta uban tahiya ilimin zuba a dashe a tsaya daga dan ko a ƙara suna da yawa ko to Allah ya ba mu nagari wanda suke neman ƙarin kuma Allah ya taimake su wanda kuma sun ƙara suna buƙatar kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ya kwararo da kwanciyar hankali a tattare da su duk wanda baya samun natsuwa a tattare da iyalinsa Allah ya kabo mata da hankalinsa ya samu a abatar al'isha a cikin zamantakewar rayuwar aure wacce subhanahu wataala ka sanya albarka a cikin aurate mu baki daya ka yassare mana abu a halal abinci na halali kuma ka taimake mu akan wacan kula da sakki haƙuƙuwan juna ka ƙara muna haƙuri da su kuma suka ƙara musu haƙuri da mu don kowa sai haƙuri da wani eh mazan suna haƙuri mata na haƙuri sai dai wani lokaci mu haƙurin mazan ya fi na haƙurin namiji ya fi na mace yawa ko to Allah ya ƙara muna haƙuri da su su ma Allah ya ƙara musu haƙuri da wallahi suna haƙuri da mu ƙwarai da gaske ba ka gane mace na da haƙuri sai in ta yi mulaguro safi guda sai gano ashe kai ba kowa ba da in ba mutum Allah ya datar da mu subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh